أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شادي قوت رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyu kenan ko ga watan hudu miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta wato 2023 kenan muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma wato a jiya mun karanta wata aya da yake ta ce lokaci sosai ko in ce ayoyin sun dauki bayani amma dai insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya kenan yau za mu tashi wato akan za mu ɗan sake maimaita ayar wato aya ta arba'in zuwa ta arba'in da ɗaiki nan wajen faɗar Allah in firu khifafan wa thiqala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون na'am to kafin mu ci gaba da bayani a ƙarƙashin wannan aya akwai waɗansu bayanai da suke aya ta wato 39 zuwa 40 wajen illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ajiya ba mu samu damar gabatar da su ba to shine wato wajen fadar Allah subhanahu wata'ala inda ya ce ma wato manzo Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahibihi wato sayyidina abubakar imamu suyuti a cikin littafinsa al'iklil fistin babu tanzil ya ce ƙala an gani ko ƙaunuhu ta'ala idi ya ƙulu li sahibihi ƙala abubakar kina an ce abubakar ana wallahi sahibuhu kina sai da abubakar ya ce ni ne sahib in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce idi ya ƙulu li sahibi ya ce akhrajahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fitar da shi famin huna imamu suyuti ya ce daga nan ne قال المالكية مالكية سنك من أنكر صحبة أبي بكر duk wanda ya inkarin cewa abubakar sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne kafara ya kafirta don mi don ya karitar da Allah ko ba haka ba wa kutila kuma za a iya kashe shi bi khilafi ghairihi min as-sahaba sabanin saura daga cikin sahabbai wanda ya inkarin wato kasance su sahabbai don mi linassin ƙur'ani ala suhbatihi don shi ƙur'ani ya faɗa ƙarara cewa shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimci to amma shi shi kadai ne ƙur'ani yace shi kadai ne sahabi na fata an fahimci shi ya faɗa shi ya faɗa sunan shi ƙarara ne ba yana nufin shi kadai ne as-sahabi ba a'a shi kadai ya zo ƙarara ko ko ne ƙur'ani ya faɗe shi ƙarara amma ba shi kadai bane akwai wani daga ciki shi da sunan shi ma an ka ambace shi cikin ƙur'ani wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر shi kaɗai ne sahabin da sunan shi zo ƙarara cikin alƙur'ani zaid na fata an fahimci ne malamai suke cewa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta zaidu zuwa gare shi zaidu bin haritha ya ce a ce zaidu bin muhammad Allah kuma ya saukar da aya ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah to kage yanzu wanga suna da samu na sharaf kuma an cire shi kuma Allah ne ya umarni malamai suka ce to sai hikima sai Allah ya mayar mishi da wani abu shi kuma shi kadai ne as-sahabin da an ka ambaci sunan shi karara a cikin alqur'ani sai ya samu wannan fadila ba sani ko mun fahimta ba to kaji dai abinda Imam Suyuti ya kawo kenan a aqida ta ahli sunna malikiya sun faɗi wannan cewa wanda ya inkarin cewa Abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi amma wani sai mamakin to me yasa ɗan shi'a suke inkarin sahabi ne saboda shubuhohin da ake kawo musu akwai aƙida ta albada'u shine albada'u bada yabdu buduwan abu ya bayyana sai suka ce lokacin da Allah ya ce sahabbai mutane ne na gari bai bayyana gare shi ba an gane ko za su yi ɓanna daga baya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya mutu lokacin nan da sai wani abu ya bayyana ga Allah wanda a sabanin haka kaga wanda tuhuma Allah da jahilci ne ina fata an fahimci ni to shi saka kai mamakin wannan tawili da malaman su suke kawowa ko sai sayyidina Abubakar yayi kaza wani lokacin ayi ƙarya a danganta abu zuwa gare su to inda aka yi ma Allah ƙarya aka yi ma manzannin Allah ƙarya balantana sahabbai ko kuma wani abu wanda a'a hujja ce ta shari'a don na saba ma ahlul baiti game da abin da shari'a ta ce ai ba matsala bane na fata ku fahimce ni Aisha ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a bata gado ko ba haka ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annaba ba a gadon dukiyar su sai in shi'a suka ce sayyidina Abubakar ya rawaito wannan hadisi ƙarya ne na fata ku fahimce ni ba haka nan bane ba shi kadai ya rawaito wannan hadisi ba kuma nan in fatima ta yi hushi ko ba haka ba ai ba matsala bane saboda ba yayi ne ya fusatar da ita bane ya faɗa mata nassin abin da mahaifinta ne ya faɗa to amma saboda shubuhi irin nasu sai ku yi hattara da ku suna kawo wannan to sannan kuma imamu sa'adi a karkashin wannan aya yana don fitar da istinbatat dan dalibi wanda ke son ya fitar da mas'aloli waɗanda ba su da wato ma'ana a gurguje in kana dubin tafsiri na sa'adi sai kaga ya kawo mas'alolin da za a yi fitarwa a karkashin aya wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske daga ciki yace wa fi hadhihi al-aya an gane ko a cikin wannan aya fadilatu abubakar as-siddiq akwai falala ta abubakar as-siddiq yace bi takhsisihi an gane ko bi takhsisatin an kebance shi da wani abu lam takul li ghairihi min hadhihi al-umma wanda wani bai same ta ba wa hiya al-fawd bi hadhihi al-manqaba al-jalila ya samu wannan manqaba ma'ana sifa ko yabo mai kyau an gane ko was-suhba al-jamila da kuma mi da kuma abokantaka wanda take mai kyau wa fiha yace daga cikin tafadulus sakina akwai falala ta natsuwa don yace fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa annaha min tamami ni'matillahi ala al-abd tana daga cikin mafi wato cikan ni'imar Allah gabawa fi awqatish shada'idi a lokacin tsanani wal khawfi wal makhawfi da lokacin tsoro allati tatishu biha al afida wanda zukata suke karkata asalin tatishu abu yana kai da kawo baya tsaya wuri dai ko mu ce tattaribu suna girgiza ko suna ba karkata wa annaha takunu ala hasbi ma'rifati al abdi bi rabbih tana zama daidai irin yadda mutum ya san Allah ma'ana lokacin da ake shiga cikin tsanani idan imanin kai yana da karfi lokacin da ake gane imanin kai yana da karfi ina fata an fahimci ni alladhina qala lahumun nasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتلوك ياك الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما amma munafikai ne suka ce wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun suka ce ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura to takan ku suka ce ashe imani shi yasa kuke ganin billahi alladhi la ilaha illa huwa abin da yasa kasashen musulmai suke ba turawa mamaki wallahi saboda imanin mu ne babu inda zaka samu dan adam cikin hali na tsanani irin wanda muke da shi a duniya ya ci gaba da rayuwa ya dore wallahi ba kasashen musulmai ba daga cikin abin da ke ba su tsoro a yankunan mu yanzu kun kun ka duba nan za ku ga mutun ya ini da azumi awa 12 kuma bai da kudin budin baki bai da abin budin baki sai dai ya je in lokacin budin baki yayi ya dan roƙa ya zo cikin mutane ya samu abin da ya budin baki kuma wallahi gobe zai tashi da azumi haka ne ko ba haka ba to irin wannan zaka ba tsoro da talauci ko ko da kuɗi bai da gangan suke tauye arzikin mu suna fatan sai mun bi su amma imanin mu yasa har yanzu mun fi su bature yana da biliyan ɗaya a account na tsoron talauci musulmi bai da ko biliyan guda bai da nan kasashen mu suka iska mutum da jari jikka 300 amma mata hudu gare kuma ɗiya sun kai 30 kuma duk ciki ake ci kai banda Allah ya shi haka shi ko wancan ɗa biyu gare shi da kuɗaɗe amma ya kasa shi yasa gashi suna son kada mu yawa amma mun fi su yawan saboda can turai ɗaukar nauyin ɗa biyu bala'i ne sai ka sai kaddara ta mota motar da zaka shiga ka sai mata kaddara ita ce inshora ko assurance ka sai ma karenka kaddara a turai in wani bala'i ya same shi ka sai ma mage taka ko musaka kaddara ita ce assurance ka sai ma gidanka kaddara shine wato assurance inshora ka sai ma kanka kaddara kai ma ka sai inshora ka sai ma lahiyar ka kaddara ta likita duk da cikin waɗannan kuɗi shi ko dan Afirka wallahi ba ruwa ne da wannan da an ce baka da lafiya sai a ce akwai kwaya a je a samu sanyin icce akwai kwaya a ba mutum kuma ya ci gaba da rayuwa shi yasa wallahi in ba imanin nan da musulunci ba wallahi da mutane nan sun kare da mu na fata an fahimce ni don haka in kaga Allah yana baka sakina a lokacin da akwai tsarin abin nan yana nuna cewa wato wato tana kasancewa ne in ji hasba ma'rifatil abdi bi rabbih wa thiqatihi bi wa'dihi kuma yadda bawa ya yarda da alƙawalin Allah ya gaskata alƙawalin Allah as-sadiq wa bi hasbi imanihi da gurgudun imanin shi wa shaja'atihi da kuma da tsuwarsa ya kawo mas'ala ta uku yace wa fiha anna al-huzna qad ya'ridu al-khawas wato li khawas ibadillah as-siddiqin yace wannan yana nuna cewa bayin Allah nagari masu tsoron Allah an gane ko keɓantattu wani lokacin bakin ciki yana zo musu to tun da bakin ciki ya zo ma annabawa ai da ya zo kowa ko ba ka dan bane ya zo ma annabi yaqub inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun dan haka dan ya zo ma Abubakar ba wani abu bane ina fata an fince ni sannan kuma abin da ya shi yace ma annal aula idza nazala bil abdi an yas'a fi dhahabihi anhu idan bakin ciki ya zo ma to kai kokari ka tunkuɗe bakin ciki to ai dan adam bai iya tunkuɗe bakin bakin ciki ko sai ka nemi abin da zai shagaltar da kai daga wannan abin sai ka huta don ka gane maganar malam fa innahu yace mud'ifun lil qalbi shi bakin ciki yana sawa zuciya ta yi rauni muhinun lil azima yana sawa niyyarka ta karaya kaji fa'idodin da imamu sa'adi ya kawo imamu sa'adi wanda littafin nashi da kyau dalibin ilimi ya rinka leka shi ya dan ɗebo waɗansu fa'idodi ya ƙara ko ba haka ba saboda kowane malami zaka iske a kowane wuri ya samu dacewa ko ya kawo wata fa'ida wanda wani malami bai kawo ta ba mun fahimci wannan ko to sai mu dawo cikin ayyamu wannan infiru khifafan wa thiqala to to infiru khifafan ku fita khifafan kuna sauka sauka jiya na kawo magana guda goma da imamul qurtubi ya kawo ko ba haka ba amma dai khifafan nan kuna cikin sauki ma'ana kuna da damar da za ku iya fita wa thiqalan kuma kuna cikin nauyi ma'ana kuna ga wasu uzurruka amma wannan fita ce wanda yake wajibi ce a yi ta in ba uzurin da yayi nauyin da zai hana ka fita ba wajahidu kuma ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma wato kawunanku fi sabilillahi amma don ɗaukakar da kalimar Allah kada ka yi don neman shahara kakka yi don ka ɗaukaka sunanka ko ka ɗaukaka sunan fami ɗinku family ɗinka ko don ka ɗaukaka sunan jiharku ko don ka ɗaukaka sunan ƙabilarka ko don ka ɗaukaka sunan yarenka ko don ka samu wani matsayi na duniya ba haka ake aikin Allah ana aikin Allah ne don saboda addinin Allah ya ci gaba in ka yi don addinin Allah ya ci gaba duk waɗannan ɗaukakar da kake nema a wajen Allah ake samun ta shi Allah ya san wanda ya don shi ana faɗin imamu malika yanzu kuma a faɗa imamu shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal har yanzu sunayen suna yawo ga duniya kuma ba su kaɗai bane malamai da dama to ai ba kuɗi suke ba mutane ba ana ambaton sunansu ko ba haka nan bane me yasa saboda sun yi ma Allah yake sun tafi to su bari su gani su ko Allah zai kare sunansu bayan su annabi rahim ya ce waje an lili sanar sidqin fil akhiri gashi nan kusuran shi ya yaɗu ana ambato shi da alkhairi ba sani ko mun fahimta ba to da haka yana da kyau ka gane cewa ana aiki ne fi sabilillahi wato qur'ani bai taba kawo niyya ba malamai suka ce in ka dauki alqur'ani tun daga bakar hannasi ko mu ce tun daga fatiha hannasi ko ba haka nan bane babu inda an ka ce anniyatu amma qur'ani yana amfani da abin da ke ta'abiri akan ta in ya ce fi sabilillahi yana nuhin kayi don ɗaukaka addinin Allah don Allah wani lokacin sai ce ibtigha'a mardatillahi walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim walladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim neman yarda Allah wani lokacin kuma sai shi amfani da kalma ta al-irada nufi من كان يريد حياة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كما كان بني kaga mummunan niyya kenan ta kwarai kuma man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha kaga niyya shi lahira yasa alqur'ani yana da yadda ke amfani kawai ne zuwa qur'ani ce wai an ce niyya to ai da cikin qur'ani babu niyya to in babu niyya ai qur'ani yana kawo abin da yake fassara niyya ka san akwai wanda shi komi sai ya mutane ta'addanci to sai Allah ce zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku to gashi nan sai ka zo khairun mi kalma ta khairun take nufi a khairun dai wani lokacin tana nufin dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid ko baka dan bane khairun kuma wani lokacin tana nufin mi tana nufin alkhairi ko abin da yake alkhairi mai kyau fastabiqul khairat ku yi gaugawa ga aiki na alkhairi to to wani lokacin khairun kuma tana nufin shine abu yafi wani abu ko baka dan bane wala abatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ko ba karan bane to khairun nan Allah ce in kun kai haka shine mafi alkhairi gare ku to in ka fassara haka an samu matsala domin Allah ya ce a tai ayi jihadi zalikum khairul lakum nan mas'ala biyu ce kaga ce infiru ku fita abu na farko umarni na farko kenan wajahidu kuma ku yi jihadi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sai ce zalikum to ai zalika na abu guda ne ina fata hukunci ya kamata ya ce wato wato eh hadhalikuma tunda abubuwa ne guda biyu ko zalikuma abubuwa ne guda biyu za hadhani to sai ce zalikuma zalikum ka gani shi ko haza abu guda ko za abu guda zani biyu to kuma abu biyu Allah ya faɗa yin umurni in firu khifafan in kaga da maka ce to damiri na annafru shine zalikum wajahidu bi amwalikum wa anfusikum aljihad kina ad-damir yarji ila al-masdar al-mafhumayn min al-fi'layn to amma kuma abu biyu an ka faɗa to zalikum yana koma ne zuwa ga al-mazkur abinda an ka ambata wato nan sai aka ɗauki duk abin da ya gabata in sun kai dubu zalika duka yana kuma zuwa gare su ana nufin wancan abin da an ka ambata والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كاجد آية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كاجد بيو ولا يزنون كما هكذا سيتمي ومن يفعل ذلك كاجد ذلك أي المذكور أبو الله سبحانه وتعالى أنبتا نزل بند بصر جو mun fahimci wannan to khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku tau Allah ya ce ayi jihadi shine mafi alkhairi to rashin yin jihadi alkhairi ne gare mu kaga ba alkhairi bane dan Allah bai yadda ba muna da damar da zamu yi jihadi ba zamu yi ba ina fata ku fice mu in dai muna da ikon da zamu yi jihadi ai wajabta mu da shi an kai kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum to Allah ya wajabta jihadi to kuma sai ba a fita ba to kuma sai an ka ce shi jihadin shi ne mafi alkhairi to rashin yin jihadin alkhairi ne ai ba alkhairi ba ne to nan khairun sai ta fita daga cikin asalin ma'anarta maslubul afdaliya ake kiran shi wani lokaci in kaga af'alu ya zo ko abin da yake bada ma'anar shi domin khairun akhyaru ne sharrun asharru ne wani lokaci sai a kawo shi da alhamza lokacin a shafi an gane ko duk da cikin alqur'ani babu akhyaru ina fata an fahimci ni to khairul lakum nan shine alkhairi gare ku don rashin yin jihadi ba alkhairi bane gare mu don Allah ne wajibta mana jihadi mun fahimci wannan sai kai hattara cikin Qur'ani zaka ga wato abin nan kaga wala amatun mu'minatun sace mi khairun min mushrikatin amatun mu'mina baiwa mu'mina mu'mina ita ce mafi alkhairi to mushrika wani alkhairi a tare da ita auren kafira akwai alkhairi tare da shi kaga babu alkhairi ina fata an fahimci ni musamman ana batun nan mushrika wanda take ba ta ahlul kitabi ba mun fahimci wannan to amma waɗansu su ce a'a nan Allah ya yi magana ne da su akan tanzil abin da ake kira at-tanzil ko at-taslimul jadali a'a mu saki cewa mu saki cewa an gane ko rashin yin jihadi alkhairi ne mu dauka ba wai haka yake ba to kuma yin jihadin shine mafi alkhairi to mai hankali wani yake zabe mafi alkhairi na fata kuna fahimta ta to waɗansu malamai akan hasu ke fassara su zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ha in ku kasance kuna da sani to in kuntum ta'lamuna ha in kuna da sani waɗansu malamai suka ce to ina jawabu sharti domin in kuntum ta'lamuna ina jawabu sharti sai waɗansu suka ce shine zalikum khairul lakum to sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir kenan in kuntum ta'lamuna zalikum khairul lakum waɗansu suka ce a'a shi jawabu sharti mahdhufun na abinda za a kaddara shi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna zalikum khairul lakum to amma sai aka shafe shi lidilalati ma qablahu alayhi kaga dai inda an ka tumanan dai an ka hadu ko ba haka nan bane kamar yadda malami yake cewa wani da aka cewa ayi magana ka san wani wanda bai da ilimi da yawa sai ka iske ma'ana kullun karatu shi maimaicin fa'ida guda ce babu wani babu wani sabon dalibin da bai bincike da zarar ya yi wa'azi biyar shidda goma to kullum suka iske fa'idodin iri ɗaya ne babu wani sabon abu saboda bai bincike ya ƙara karatun shi in ka saurari karatun shi goma to ya wadatar da kai da dubu ba wani sabon to shi ne sai ya zamanto ta'abiri kamar ɗalibin da bai bahasi za ka iske na daga cikin akhta'ul bahar wato kamar abin da ake kira research sai ka iske mutum na ta faɗin abu da ma'ana ɗaya babu inda an kaje ya juya wagga phrase ya kawo wannan ma'ana kuma ya sake kawo babu wani abu kullum wuri guda ne ake babu sabon wata fikira to shine laraba suke cewa kamar wani sha'ir ne da yake cewa ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u ka annana kamar temu wal ma'u min haulina ruwa sun kewaye mu ko ko qaumun mu mutane ne julusun suna da ne haulahum ma'u ruwa sun kewaye su to me aka ke da ni kaga ba ai komi ba shi yasa dole ka tashi kai bincike ka san yadda yake almuhimmu ba sai na shiga cikin eh, bayanai masu yawa ba saboda akwai abubuwa da bamu kawo ba karkashin wannan aya illa shi jihadi da ake zance malamai suna zancen cewa jihadi yana da nau'uka daban-daban akwai jihadi wanda an wajibi ko jihadi yana iya zamantowa da dukiya yana iya zamantowa da kawuna yana iya zamantowa da tarbiyyantar da 'ya'ya da karantar da 'ya'yan musulmi ilimin da zai sa wasu kwaci kansu ga kafirai duk wannan jihadi ne na fata an fahimci ne al'umma ce mu tashi tsaye ta ko ce gaba mu ga yadda za mu yi mu taimaki kawunan mu Allah ya taimake mu ina fata an fahimci mu to shi ne sai abu na karshe da zan kawo wajen eh, mas'ala ta inda muka kawo eh, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا نعم ترى wata mas'ala mai muhimmanci wanda dole ya kamata ai bayanin ta nan inda an ce وجعل كلمة الذين كفروا السفلى an gane ko wa kalimatu Allah in mun dauki qira'a ta jamhur wa kalimatu Allah hiya al-ulya nan jumla ce ismiya ka gane kalimatu Allah ko ba ka nan bane shine mubtada hiya al-ulya an gani ko kenan kalimatullahi al-ulya sai aka kawo hiya don ta'kidi dan a nuna ma tabbace ce kalima Allah ita ce tabbatatta ba abinda zai hausa man kalimar Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan ko kenan tauhidi kullun shine a sama na biyu to qira'a ta yaqub da muka ce wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatallah kalima Allah kenan waje ala kalimata Allah hiya al-ulya muka ce ba ana nufin an sanya ta ba can da ta Allah ce ƙasa a'a Allah ya bayyana cewa tashi ita ce wato a sama can da ba a san da haka ba ko ba haka muka ce ba to anan kadiba cikin wani littafi al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absarul islam bin waqaril islam irin waɗannan wurare idan ɗaliban ilimi bai hattara ba shi waqf wal ibtida ilimi ne mai muhimmanci yana yiwa ka tsaya akan wata kalma sai abin ya kai ka gami ya kaga kafirci yanzu in ka ce wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatal Allah a qira'ata ta Abu Ja'far ta ta Yaqub sun cewa sai ka ce wa kalimatal Allah kenan Allah ya sanya kalimar kafirai makaskanciya kuma da kalimar sa wannan yayi bai yi ba shi yasa waqfu wal ibtida abu ne mai muhimmanci kamar misali inda Allah ya ce lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi sai ce mi walillahi al-mathalul a'la to in kace lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillah kenan kace mummunan misali shi daga kafirai kuma yana ga Allah subhanahu wataala kaga wannan kafirci ne wanda yayi da gangan ya kafirta shi yasa waqfu wal ibtida yana da muhimmanci kuma shi yasa kaga malamai da suka san wadansu ba sa jin larabci sai an kai alama jimun ta nuna maka ya halatta ka tsaya halatta ka wuce kafun tana nufin ya halatta ka tsaya ka wuce yafi sadun tana nufin sil ko ba haka nan bane ka wuce yafi in ka tsaya ba laifi labun ta nuna maka la ba a tsayawa mimun ta nuna maka alwaqful labin tilas a tsaya ba a wucewa wa haka ba saboda min saboda bai san ma'ana ba wanda ya bai sani ba Allah ba zai kama shi ba wanda ya da gangan dan canza ma'ana alqur'ani ya kafirta Allah kai mu da tsari don haka ni kawo wannan alwaqful ibtida yana da muhimmanci sanin shi a cikin karatu alqur'ani kaga walillahi almasalul a'la ba wawul atf bace wawul ibtida'i ce an fara wata magana ne daban domin waccan magana ba a ce ake akan ta ba wallahu ta'ala a'lam طب ما نبجي الله لو كان عرضا قريبا
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
na'am za mu fara da tafsiri na jalalaini wanda shi ne muke fassara ɗaiɗaikun kalmomi saboda mutum ya fahimci ma'anar ayar ba tare da an faɗaɗa bayani ba ko ba haka ba ya ce to wani zalafin munafiƙina ko al'aya ta sabka game da sha'anin munafiƙai allabina ta khallafu waɗanda suka ƙi fita suka yi zamansu laukana ya ce ai ma da autahum ilaihi abinda da ya kasance abinda ka kira su zuwa gare shi ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aradan ai mata amina duniya ɗan abin duniya ko ba ka bane an sanya suna wato arad saboda ita duniya abu gito ma ne yake yi yau kana da gobe sai ka rasa ba ko ba karan bane shi yasa ake kiran shi arab abu ne wanda yana da gittowa turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah yace to qariban wanda yake kusa kenan aradan qariban sahlan ma'akhad mai dadin dauka mai dadin riko ko ba haka ba abu ne wanda bai da wahala dama mutane abin da bai da wahala suke su amma suna son su su ji daɗi mai yawa ka ku ga akwai aiki wa safaran qasidan da kuma ya kasance balaguro ne qasidan matsakaici shine wasaqan an gane ko matsakaici wanda bai da yawa to lattaba'uka ko ba kana bane da sun bi ka talaban lil ganima sun za a samu ganima shi yasa da kaga mutum bai son bai son wato in wahala ta zo ma yana gudunka to alamun ba masoyinka ba ne ba a gane masoyi sai ranar wahala ta so ina fata kuna fahimta ta to shi yasa in kaga Allah ya saka cikin wata matsala kakka ji bakin ciki mai yawa Allah ya san dalilin da ya saka cikin wannan matsala da yawan mutane rubba ne kun san rubbe ne ko ƴaƴan itace wanda bishi ne na ba to ba ka gane rubba ne sai lalura ta zo ba matukan ana ci da su ana sha matsala ba ta zo ba ba a gane su to shassa ke dan yanzu inda wurin da za a tafi wuri ne mai sauki a je a yi yaki a kwaso ganima sai su ji daɗi amma wanga balaguro ne mai yawa shi yasa sai suka ki yarda su fita imamu shafi'i ya ce sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwwin fil qiyas abokin da bai amfanin ka ranar da ka shiga cikin wahala to ya an tashi kiyasin shi da maki ba su dan wani bambanci domin alama alama ta, matsala ta wato ta munafunci ta bayyana gare shi ba muna filfin ba kuma dole ne abokinka kullum sai ya amfani ka amma ya zamanto in ba uzuri a akwai ba tabbas zai iya amfanin ka amma mutum ya zamanto kullum bai san wahala ka ba sai daɗin ka wannan ba masoyin ka bane na fata an fahimci walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa sai dai yayi musu nisa ash-shuqqa wato al-masafa kenan wurin da za a je ko bagidan da za a je ko hanya ta yi musu nisa ko tazara wadda a akwai shine al-masafa tsakanin Madina da inda za a je wajen yaki ta yi nisa an gane ko fatakhallafu sai suka yi zaman su wasa yahlifuna billahi za su rance da Allah idza raja'tum ilaihim idan kuka koma zuwa gare su law istata'na su ce wallahi inda muna da iko kenan law istata'na al-khuruja da muna da ikon fita ko ba haka da bane la kharajna ma'akum ai wallahi da mun fita tare da ku da abubu haka yake mutum ne da shirya maka banna bai da niyyar ya taimaka maka ka fahimta sai ka je kayi harkokin ka ka kare in ka zo ka ce mai wani to kai ka ji abin da same sai to ai inda ka faɗa min da gaba ɗaya ni zan ɗauki nauyin wannan matsala kaje shi alama ce ta munafunci da ka zo lokacin da akwai matsala ka gaya mai wallahi da ce ma zai shi ma yana cikin wani uzuri amma mutum da ya ji an yi an kare sai ce wal ai wallahi da ka gaya mun ha ai da an gama shi yasa irin waɗannan in kana son ka kare da su da lalura ta taso baka da ma lalura sai ka gaya musu sai ka ji maka wallahi akwai uzuri daga nan ka san inda ka aje shi don in kan nemi mutum ranar da lalura ta zo ma kuma wallahi ba zai taimake ka ba wallahi ranar kanka cikin musiba ka rinka sanin wane ne an naka lokacin da matsala ta zo ka ji la wasta ta'ala la kharajna ma'akum don haka alamomi ne na wurin fakai Allah kai mun sani yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su bil harfil alkazi saboda rantsuwa da suke yi ta ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah ya san su makaryata ne ya'lamu Allah yana sani to ai can dama Allah ya sani to me yasa kawo fi'ili mudari na ana hakaito maka hali ne lokacin da suke fadar maganar ka hankalta Allah ya san su makaryata ne amma can dama Allah subhanahu wataala ya sani ina fata an fahimci ni lakadibuna fi qawlihim zalika suna ƙarya ne a cikin maganar su da suka faɗa wannan wannan shine abinda mai jalalaini wato ya kawo ko in ce masu jalalaini sun kawo tunda mutum biyu ne suka yi shi amma sai mu ce mai jalalaini saboda ko ne izu 30 30 ne mun fahimci wannan da kyau to wanga shine sa kaga sai kai bayani a takaice yadda wato wani zai fahimta ka idan muka dibi wannan aya da muka karanta a yanzu law kana aradan qariban tana da alaka da infiru khifafan wa thiqalan domin infiru tana da alaka da masu imani ko ba haka nan bane wannan kuma infiru khifafan wa thiqalan shine imamu suyuti yace daga wannan waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa fita a wajen yaƙi da kai makafirai wato a hari an gane ko ya zan wajibi akan kowa domin Allah ya ce in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah an gane ko kenan an umurce su ne su fita a kowane hali haka an ka kawo abin da waɗansu malamai suka kawo kenan Allah ya umurce su su fita shuyuhan wa shubbana suna tsofi da tsofaffi da kuma matasa an gane ko to waɗansu malamai suka ce wato an shafe hukuncinta ma'ana an shafe hukuncinta wasu da nufin an yi taksisi ma'ana an ce banda wani banda wani banda wani wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim shi kenan suka fitar da waɗanda an fitar da su dama mata ba ta shiga tun da su ba a ɗora musu jihadi ba da su da kankanan yara wakila khasatun bi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a fita gaba ɗai ta keɓanci zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ina fatan fahimci ni kenan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita yaki wajibi ne kowa ya fita shine suke nufi shi yasa suka ce khasatan bihi amma wannan fahimta tana da rauni inda sun ka fahimci wannan in ka ji malami ya faɗi magana in baka sani ba ko ma malamai sun fahimci wannan ne daga wata aya da accan cikin suratul tauba wannan sura da muke karatu Allah ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah sai suka ce to da mutanen Madina kewaye an ce su fita gaba daya ko ba karan bane suka ce to kenan in flu kenan wannan hukuncin ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita kowa wajibi ne ya fita amma in ba shine ya fita ba in ya tura wani to ba dole bane kowa ya fita ko ko bayan ya kaura to ba dole bane kowa ya fita amma zance mafi inganci ana nan ko zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa fita aka bar Madina ita kadai ba ina fata mu ne dole sai an bar wanda za su kula da gari wanda za su kaza wanda za su kaza wanda za su kaza mun fahimta ko to yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan don in ka ji malamai sun faɗi magana kakka zaburu ka ce a'a kai babu kaza babu kaza in an ka zo an ka bincike an ka gane akwai wannan abin kaga sai ka shiga cikin matsala kuma yana da wahala mutum ya gane kuskuren shi musamman ba ma shi ya gano ba faɗa mai aka yi ya dawo ya yarda cewa ya yi kuskure kuma shi yasa muke kira zuwa ga ɗalibai ilimi in wani malami ya yi kuskure abu na farko in dai kana iya haɗuwa da malamin nan kai kokari ku haɗu ku tattauna don ka gane shin kai ne baka fahimta da kyau ba ko shi ya yi kuskure kaka ce ya yi kuskure don in ka ce ya yi kuskure kuma ka yi da iliminka na biyu idan ba zai yarda ba ku haɗu ka tura masa wasiƙa idan ba zai yiwa ba ka tura mishi wani wanda za iya kai sakon zuwa gare shi in wannan ba ta samu ba akwai ta waya akwai ta kuma waya wanda za ka iya tura ko a whatsapp ko wani abu to in duk wannan ta ce rata ba sai da za a yi ba dole bane sai ka faɗi sunan malamin a'a malami kaza ya faɗo ta mas'ala kaza ko waɗansu malamai sun ce kaza kan kaza amma mu na ganin ga abin da ya fi ga dalilan mu har sai daga ya ƙare don saboda wani lokaci kana zuwa ka faɗi kuskuren mutum kamar ba wai da'awa ce kake son kai ba kana son ka shahara ne ka nuna kai kayi karatu ma'alan wani da ake gani an san shi yana da kima yana da kaza ai ni na gano kuskure shi to in ka gano kuskure shi kai aiki nawa kai irin nashi wanda za a duba kuskuren ka ko ba karan bane wai wani ya dauko littafi ya rubuta shi wai akhta ibnu taymiya kurakura ibnu taymiya to mun ji kurakura ibnu taymiya wani na ce ko ibnu taymiya bai kuskure ko ba karan bane na farko kenan to shi da tattafan da ya rubuta kai ka rubuta irin su sai a dauko a yi bincike a ga kuskure nawa za a fitarwa wani lokacin rashin sanin ciwon kai ne wani lokacin hasada ce wani lokacin kuma mutum bai damu da je neman ilimi sai ya tsaya yana ta cewa wani bai iya ba wani bai iya ba wani bai iya ba ina fata an fahimci ni bai dace ba ya kamata mu tsaya mu yi karatu kuma karatun mu na amfanin al'umma ne ina fata an fahimta eh ba wai karatu ne na jayayya ba ko na irin jayewa ne ko dan in fi wani suna ko abin da ya kamata haka Allah ya tsarkake mu da zukatan mu da niyoyin mu ina fata an fahimce ni to sai Allah ce law kana aradan qariban ibnu ashur mai bayani kan munasaba tsakanin ayatu da ayatu kuma da balaga ta alqur'ani duk da yake mun fi amfani da shi wajen mi wajen bayanin munasaba ta ayoyin alqur'ani yace istinafu da Allah ce law kana aradan qariban an fara bayani ne libtida'il kalami dan a fara magana ala halil munafiqin akan halin munafikai kenan istinafun fara magana ce libtida'i wata magana ce mai zaman kanta kullum ina ga muku in yace istinafun bayani fara magana ne amma wanda yana da alaka da ya bayanin abin da ya gabata istinafun libtida'i ko ibtida'i fara magana ne don wata magana wadda take mai zaman kanta amma tana da alaka da abin da ya gabata mun fahimci wannan yace to shikenan ana magana ne akan munafikai waɗanda da yawa ya ce wa ghazwati tabuka da bayani kan yakin tabuka hina takhallafu su munafikai suka yi zaman su wasta'dana kathirun minhum fi takhallufi da yawa daga cikin sun kade cewa a basu dama su yi zaman su gida wa tallu bi ilalin kamila sun ka nemi illoli ma'ana sabubba da uzurra na ƙarya wa huwa nashi'un an qawlihi ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al kenan wanga yana da alaka ne tun daga inda Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al shi yasa ba imamu sa'di in ka diba cikin wannan wurin ya ayyuhalladhina amanu yace to dan saboda abinda zai zo baya yana da alaka ne da masu imani muqtadar imani shi yasa Allah ya bude magana da wannan kenan su munafikai sun ce sun yi imani ko ba haka nan bane ko ba sai sun yi imani ba to sai tun da sun ce sun yi imani to ya an kai in an ka ce za a fita su ko ithaqalu ila al-ard kaga wannan yana nuna cewa a sa musu alamar tambaya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum jumlatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun shi yasa kullum sai sun yi imani amma yanzu wajen aikin imanin ko su ki zuwa ko su zo amma ba su yi abin kwarai ko ba karan bane suna iya su zo amma ina sallah suna sallah wa idza qamu ila salati qamu kusala dan wa suke yin ta yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila in ko ba a ganin su to shikenan sai su balle wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarf babu wani mai kallon mu ce a ba kowa to Allah ce sarafa Allah qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun Allah kai mun sani to wannan ita ce munasaba yace da inda magana ta taso wato alaka ayar da waɗannan ayoyin na ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard daga can ta samu asali kenan daga nan an kai bayanin law kana aradan qariban wa safaran qasida to da an kace infiru khifafan wa thiqalan law kana aradan qariban malamai sun kawo asbabun nuzul guda wato biyar karkashin wannan aya athar na farko shine na abid duha yace awwalu ayatin nazalat min bara'a infiru khifafan wa thiqala wanga athar da'if ne bai inganta ba athar na biyu athar na abi malik al-ghifari wanda yake cewa qala awwalu shay'in nazalat min bara'a shi ma abin da ya kawo kenan sai athar na mujahid yace qalu inna fina thaqil wa dhal haja wa da'if shi kuma suna fadar cewa wato sun ce a cikin mu akwai athqil mai nauyi wa dhal haja da ma'abucin bukata wa dai'a da wanda yake da yake da abin da yake tsoron ya tozarta wa shughul da aiki wal muntasharu bihi amruhu fi dalika da wanda al'amuran shi sun yadu ma'ana shi na da wannan shi na da wannan shi na da wannan fa anzalallahu infiru khifafan wa thiqala an gane ko wa aba an ya'zurahum duna an yanfiru khifafan wa thiqala Allah ya kirda karbi uzurin su wannan asar shi ma da mujahid da'ifi na da kishi shi na magana zancen fita sannan kuma akwai asar na suddi imam suddi yace ja'a rajulun za'amu annahu al-miqdad wani mutum ya zo suna cewa shine miqdad wa kana aziman sabilan yana da girman jiki yana da mai kitse kenan fashaka ilaihi kenan ya kawo cewa jikin shi yana da matsala wa sa'alahu an ya'zana lahu yayi neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa umurni fa aba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya fa nazalat yawma idin fihi sai ayatu sabka in firu khifafan wa thiqala ina fata ubinci ne wannan shi ma asar bai inganta ba domin ɗan shi'an suka samu da sai to ai sahabi ne yace wai yayi kiba ya kaza yace ka a ce shi ta mu fahimta kuma cewa ita ce aya ta farko da ta sauka kaga shi ba wannan babu wani dalili akan shi dan haka da asbabun nuzul guda biyar dukkan su babu wanda inganta amma wani in ya kwaso su duka gaba ɗaya sai ya yi sai ya watsa su akwai asbabun nuzul na hadrabi an gane ko yake cewa annahu zikira anna nasun kanu asa an yakuna ahaduhum alila mutane ne wanda anka ambata wani daga cikin su yayi kusa zaman to alilan marashin lafiya daga alil aw kabiran koko girma fa yaqulu inni ahsibuhu qala ana la afim fa anzala Allahu infiru khifafan wa thiqala kidan kaman mutumin da yake ganin shi ya girma ko ya tsufa an gane ko sai ce to ni ina sa tsammanin wannan kinin kamar ahsibu kenan kamar dai tana ina sa tsammanin uzuri ne gare ni in ban fita ba ba zan samu matsala ba la athamu kidan ba zan yi zunubi ba an gane ko ana la athamu kidan ni ban da laifi a kaina fa anzalallahu in firu khifafan wa thiqala wanga asar shi ma da'ifi na fata an fahimta to kaga yanzu wani duk sai ya kawo daga asbabun nuzuli ce ga dalilan da suka sa wannan ayat ta sakka ina fata an fahimci to dan haka yana da kyau dalibin ilimi kafin ya ce wanga sababun nuzuli ne da aya ya tabbatar da cewa ya inganta ba wai haka ne kawai zaka zuwa ba wato ka dauko ka ce a wannan shine sababin nuzul na aya ba haka ne ake yi ba ana buƙatar dalili kuma dalili ingantacce kuma ko da babu sababin nuzul ai akwai dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya ina fata an fahimci ni tun da rijan Allah na magana ne kan wadansu mutane to kenan su akwai dalilin da yasa amma cewa kan wani da wani ne shine an kace bai inganta ba dan ya kamata mu fahimci dalili law kana aradan qariba kenan da dai ya zamanto aradan dan abin duniya ne nan ana zancin jihadi jihadi kuma ga musulmi akwai lokacin da ya zamanto kowa sai aka tashi gudunmuwa idan makiya suka shigo kasashenmu suka zo suna kashin mu to nan kowa ya kawo tashi gudunmuwa ko yaro dan shekara goma ne yake da abin da zai hallaka su ya hallaka su domin an kawo har ya cikin gidajenmu amma akwai jihadi wanda malamai suke cewa to shi wannan jihadi wato fardu ainin ne fardu ainin shine ya zama wajibi akan kowa an kawo da hari a cikin garinmu ni muku jira duk wanda adda wata dubara ya kawo ko mace ce take da wata dubara da za a halaka kafiri bismillah abu na biyu sai kuma jihadi wanda yake fardu kifaya in an ce fardu kifaya ya zama wajibi akan waɗansu in liman shugaba ya ce za a je wajen yaƙi kuma ya ce wa da kai za ka jagoranta to nan ya zama wajibi akan ka amma idan bai ayyana ka ba to wani lokacin bai zan wajibi a kanka ba ina fata an fahimci ni sai in akwai bukata adadin in ya cika babu bukatar dole sai kun tafi irin waɗanda ake so su fida akwai jihadi wanda yake yana zama tuwa wajibi ne inji imamu al-qurtubi akan shugaba an gane ko ya rinka tura al'umma tana zuwa a tura wata runduna ta rinka zuwa tana kai yaki ina fata an fahimci ni wani lokacin ya fita da kansa wani lokacin kuma ya fita da wato sashen al'umma idan akwai shugaba da musulmi kuma da karfin da zamu yi wannan to yanzu ina zan ce mu mu fita wajen yaƙi ba sai akwai iko ba babu yanzu mu ne ke da raunin kafirin ke da karfi ina fata an fice ni yanzu sai mu ba jihadi na karantarwa na ilimin addini a gane addini da kyau jihadi na karantar da mutane ilimin kere-keren wanda da shiri ake yakar mu ina fata an fice ni wannan jihadi yanzu shine a gare mu jihadi na tarbiyya mu yi kokari ƴaƴanmu su samu tarbiyya da aqida ingantatta yadda za su tunkaran makiya an gane ko sai jihadi kuma wanda suke kira na nafila an gane ko shine wanda wato shugaba yake fitar da eh jama'a daga lokaci zuwa lokaci ko ya tura runduna zuwa lokaci zuwa lokaci lokacin da suke ganin akwai wata dama wanda za a yaƙi waɗansu kafirai wanda kafiran sun hana addini ya ci gaba sai a je a yaƙe su a karya wannan gwamnati a bar su wanda yake so shiga addini ya shiga wanda bai so ya bari ba a iya samu tun cikin addini da ƙarfi an gane ko to wannan kine shi nan sannan kuma jahilun nan jihadi ƙarya ce suke yi shi aljahadu shine kai aiki hakka wahala jihadi ka yi ƙoƙari bazrul wus'i ba wai sai an ɗauki takobi ba ko bindiga a'a ka yi ƙoƙari ka yi wa'azi ka ganar da mutane addini mutumin da zai fita an gane ko ya je ya yi da'awa don ya ganar da mutane mu aƙida ingantatta jihadi ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suka yi mutafarraqu wa tashahu fil ard suka je suka yi karantarwa suka yi jihadi suka yi komai amma da ilimi suka yi kuma ba wai da son rai ba ina fata ana fahimta ta to Allah ce lau kana aradan qariban da dai aradan malamai suka ce kana nan akwai tamma akwai naqisa ga naqisa ce tana buƙatar mubtada awal khabar to an ka ce aradan qariban an samu khabar kinta amma ba a samu suna ba ko ba haka nan bane sai an ka ce akwai abinda an ka shafi ismu kana sai ka kaddara shi hasbal munasaba lau kana al mad'u ilayhi da dai abinda aka kira su zuwa gare shi aradan qariban dan abin duniya ne wanda yake na kusa an kira shi arad shine abin duniya an gane ko to waɗannan malamai suka ce munafikai ake nufi da wannan aya ba ba dukkan mumini ake nufi ba domin mumini ko kusa aka kira shi ko nesa tafiya ne kuma Allah ya faɗi su waɗancan sun fita ko ba haka nan bane لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سننكم على مسكة تو أنا ولا إجواء da anka ce lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka me yasa kuka ce munafikai ake nufi Imam al-Qurtubi yace hadha kinayatun hadhihi al-kinaya lil munafiqin kama dhakarna wannan munafikai ake nufi kinaya nan ba irin kinaya ta balaga ba asalin kinaya shine a boye abu ma'ana lattaba'uka ba a ce lattaba'aka wato lattaba'aka almunafiquna ba don mi dan saboda cikin yaren larabci da kuma cikin alqur'ani wani lokaci za a nan ana magana kan jama'a mai yawa daga baya sai a tashi a koma sashen su yace kamar inda Allah ce wa in minkum illa wariduha yace wadansu malaman tafsiri sun ce nan wariduha ba jahannama ake nufi ba babu babu wani mutum wanda face sai ya zo a ranar tashin alkiyama annahal halqiyama ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا kaga fiha kashi kuma zuwa bautar jahannama wadan sun tafi akan wannan fasara amma almuhimmu dai qur'ani yana magana kan wani lokaci kan wata jama'a sannan kuma ya tashi zuwa bautar jama'a da haka dai lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka qasidan shine abin da yake matsakaici ko daidaitacce wa ala allahi qasdu sabili wa minha ja'ir wa law sha'a lahadakum ajma'in lattaba'uka da sun bika kaga lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka da sun bika walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa sai dai kasa ta yi musu nisa bagire yayi musu nisa shine ash-shuqqa da nan idan muka diba wannan kalima ta shuqqa a larabci tana da matsala dan kalima ce wanda asalin ce daga shaqqa ne wato abin da ya tsage to amma daga ina ta samo asali kuma ya za a sarrafa ta ko ba haka nan bane to malamai sun yi maganganu daban-daban bari mu dan duba kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa suke cewa walakin ba'udat alaihim shuqqa ash-shuqqa tana iya zama tuwa da larabci musallasul lughawi musallasul shin ana cewa ash-shaqqatu ana cewa ash-shiqqatu ana cewa ash-shuqqatu to mi amma anasu duk ɗaya ne ko ba ɗaya bane kaga ɗalibin ilimi ne sai ce to kaje wata sabuwa ko ba ka nan bane eh sabuwa ta amma dole ya kamata kai mi sun ka ce a shuƙa al'ardun lati yi shakkun kubuha ƙasar da ana jin wahala a taka ta ma'ana a yi balaguro cikinta domin akwai nisa kuma akwai zafi wani lokaci akwai wahala mina shakki shine daga wahala awil mashak a koko wahala duk dai haka ake faɗa to kaga wannan shine abin da waɗansu malamai suka kawo amma idan muka diba cikin yaren larabci ku saurara ku ji sai sun ka ce fi'ili shakka ya shukku shine abu yayi maka wahala amma in an ka ce shakka ya shikul farasu an kai mashinun kasra ana nufin mala lokacin da doki ya karkata an gane ko fi jarihi a lokacin da yake gudu kaga akwai matsala kaga shakka ya shiku an ce shakkal farasu sai ka ce a'a doki ya wahala sai a ce a'a shakkal farasu ya shiku ma la fi jarihi ya karkata a cikin tafiyarsa an gane ko sai a kira shi al ashaqqu mace kuma a kira ta shaqqa'u duk da yake ba a cewa al hisanatu a cikin doki al hisanu namiji mace fa ana cewa al hisanatu a'a al farasu ake cewa da namiji da mace duk sunan shi al farasu ɗalibin ilimi in ka samo kuma wanda ba shi baka gaya almuhimmu ya ka ce ashaqqatu ko ashiqatu shine nisfu shay'i rabin abu sannan kuma lokaci ya anka ce ashaqqatu shine gida bene wanda ake shiga musamman na daki guda kamar bene na, na family guda yanzu larabcin zamani ne suke amfani da shi in ka diba cikin mu'jamul wasit zaka ga sun sashi mimun jimun suna nufin majma'al lugha al-qahira shi ya halattar da wannan kalma a can da ba a amfani da ita a wannan ashakatu sai a ce maka bene daki wani bene ne inda ake kwana kaga wani bai san da wannan ba kuma ana kiran shi shakka saboda bene gidaje ne inda an ka yayyanka ba shi kiran magana ta kare ba ko haka nan bane sannan kuma in an ka ce ashakatu sun ka ce ashadhiyatu shine wato ashadhiya kamar mu ce tattaka ko baraguzai min lauhin na wani allo au khashabin ko abin nan icce au gairihi ma ko wani abu to in an ka ce ashuqatu yanzu an kai mata dhamma yanzu mun faɗi da fatha da kasra in an ce ashuqatu nisfu shay'i rabin abu wal qit'atu min shay'i ko abinda an ka yanko daga wani abu wal bu'du da nisa kaga dai ashuqatu yana daukan mi yana daukan nisa amma ni amma ashaqatu baya daukan nisa sannan kuma ana cewa ashiqatu sun ka ce albu'udu shine kai nisa wan nahiyatu wato albu'udu shine wato nisa wan nahiya ko ko yanki kaza an fa an fahimce ni yaqsudu hal al musafir hanyar da kakkaddo sai a ce wato hadhihi shuqqa in hu hadhihi shuqqa ka kama wannan shuqqa ka kama wannan hanya to ga dalibi ilimi bai san ashiqatu da ashiqatu ba da ashiqatu mi zai yi sai zo ya afka mun faɗa akwai musallasul lughawi muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na kadiba alfiya ta, ta imam malik ta, ibn malik al kisan cewa a cikin wato musallasatul bukhawiyya almuhimmu walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa sai dai bagiri yayi musu nisa ba sa iya tafiya wa sayahlifuna billahi Allah ce da sannu za su yi rantsuwa da Allah anan Allah ce ni sayahlifuna billahi da sannu za su yi rantsuwa da Allah Allah ba da labari ko ba Allah ba da labari ba to sun yi rantsuwa ko ba su yi ba shi yasa duk cikin Qur'ani in kaji Allah ce za a yi abu kaza to kadiba tana yiwa cikin ayoyi akwai inda Allah ce abin nan ya tabbata kun fahimta kun fahimta ba Allah ya ce cikin suratul cikin suratul an'am sayaqulu alladhina ashraku da sannu mushrike za su ce lausha Allah ko ma abadna min dunihi min shay'in ma wato ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay Allah ce za su ce ko cikin nahal Allah ce sun ci wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay to nan yace wa sayahlifuna billahi da sannu za su rantse da Allah an gane ko in kun dawo kenan law istata'na la kharajna ma'akum sun yi wannan rantso ko busu ba sun yi ta dan Allah ce yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin kuma kana Allah subhanahu wa ta'ala ce ba yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksubun tabbasa rantsuwar ta tabbata kuma me yasa suke yin rantsuwa suna yin rantsuwa don su nemi yardar ku ka san mutumin banza da kaskantaccen da da neman yardar mutane ba yardar Allah ba in kan nemi yardar mutane ka bar yardar Allah sai Allah ya sa mutane su yi fushi da kai baka samu ta Allah baka samu ta mutane in ka bi Allah ka fusatar da mutane sai Allah ya sa mutane su soka shi yasa Allah ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum suna yin rantsuwa dan dai su ne yarda ku na fata mun ce ne hariri mai mukama yace fa aghbal wara man askhata al maula wa arda al abid mafi wauta daga cikin mutane wanda yayi aikin da zai ja fushin Allah dan ya biya wa mutane bukatar su walakinnahum qaumun yafraqun Allah ce suna rantsuwa wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun abin da ke sa suna rantsuwa shine tsoro shi ke sa wasu yi rantsuwa da Allah akan ƙarya Allah kai mu da tsari wasu ya halifu na billahi suna rantsuwa da Allah lawis tafa'na za su ce da mun samu iko ko la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku mun je mun yi yaki ba wai fita kai ake nufi ba da mun je mun yaki yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu ina fata an finci ni waɗansu malaman nahu sun ka ce wagga jumla ta yuhlikuna anfusahum hali ce ta sayahlikuna su da suke yin rantsuwa to muhliki na anfusahum ne sai ya halifu na muhliki na anfusahum suna rantsuwa a halin suna hallakar da kansu domin wannan rantsuwa za ta yi za ta hallakar da su waɗansu daga cikin malamai suka ce yuhliku na anfusahum jumla ce tana matsayin badali na sai ya halifuna domin rantsuwar da za su yi ita ce hallakar da kansu kenan duka abu guda ne ba sani ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi wannan sa yahlifuna billahi hali ne na fa'idi amma la kharajna da mun fita to wannan za su faɗa kinan nan ana suna nufin wato la kharajna wa in ahlakna anfusana za mu fita ko da mun halakar da kawo da mu ma'ana ko da rayuwar mu za su fita to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce sayahlifuna bil wa sayahlifuna billahi law istata'na sai bai ce wato la kharaju ma'akum ba kaga labarin su yake basuwa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa alaihim wa sayahlifuna billahi law istata'na ya kamata su ce wato law istata'u la kharaju ma'akum sai ce law istata'na kaga can labarin su yake basuwa dan a nuna maka alarci ya halatta in kana bada labarin mutum kenan yaquluna la kharajna ma'akum can labarin su ake basuwa amma saboda fitar tana da muhimmanci sai an kai isnadi zuwa gare su kai tsaye an kai iltifatu min al-ghaibati ila al-khitab suna rantsuwa da Allah la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su sai Allah ce ni wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah subhanahu wata'ala ya san su makaryata ne can gaba duk Allah zai faɗin dalilin da yasa suka yi rantsuwa cewa su makaryata ne Allah ya faɗi wannan yace walau aradul khuruja la a'addu lahu 'udda da sun yi niyyar fita da sun fita walakin kari Allahun bi'atahum fa sabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idi kuma wannan yana nuna maka cewa ilimin Allah subhanahu wataala ya kewaye komai dan kaji Allah ya faɗa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shaqqa busu fita ba kuma yanzu za su iya fita ba zai taɓa yiwuwa ba amma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sun fi da wato da kaza ne ya faru daga abin da zai faru dan abu da baka ilimin Allah ya kewaye komai Allah ya san abin da ya wuce ya san abin da yake yanzu ya san abin da zai zo gaba ko ba karan bane ya san abin da ya wuce da ya kasance Allah ya san da zai kasance dan ya ce wato law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka bai ce la yakunu bai ce la sayakunu ba a'a law kana bu su fita ba kuma Allah ya san ba za su fita ba amma Allah ya san in sun fita ga abin da zai kasancewa cikakken ilimi kenan sannan abin da zai zo gaba ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya san da zai kasance Allah ya san ga yadda zai kasancewa shi ne malamai suke cewa alima ma kana wa alima ma ya kunu wa alima ma sa ya kunu wa alima ma lam ya kun lauka na kaifa ya kunu wa alima ma la ya kunu lauka na kaifa ya kunu ilimin Allah ya kewaye komai sai dai in baka sani ba amma yan filozofi masu filosofi sai su ce Allah ya san abu a jumlace amma bai san abu a ranabe ba kaga waɗanda wai waɗanda sun karda akwai Allah ne cikin 'yan filosofi su wasu sun ce ma babu Allah gaba ɗaya to wanda ya ce akwai Allah Allah ya san abu a jumlace wai ya san ɗan adam amma bai san yadda jini yake gudana ba a cikin jikin ɗan adam bai san yadda zuciyar ɗan adam take bugawa ba kaga har yanzu dai ana nan kenan ko ba ka bane kuma wai sai a ce wai ita filosofi ita ce asalin ilimi gaba ɗaya to ni a fahimta ta ilimin da ake cewa babu Allah ai shi ne asalin jahilci ko ba dai asalin ilimi ba jama'a Allah ya kyauta أنا ربما مجي آية تقبل سبب الوقت ينا تفيها عفى الله
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك إن ممكن يبقى تكين جلاليني da yadda kawo ƙarƙashin wannan aya yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance adina li jama'atin yayi idini ga wata jama'a fit takhallufi su yi zaman su bi ijtihadin minhum saboda yayi ijtihadi ma'ana kafin nasu ya sabka sai musu ijtihadi fa nazala itaban lahu itaban sai ya zamanto Allah ya saukar da aya don yin zargi gare shi don me yayi haka wa qaddama al-afwa amma sai Allah ya gabatar da afwa an gane ko tatminan li qalbihi dan ya nutsu wato ya sanya nutsuwa ga zuciyarsa ma'ana manzo ba kuskure yayi ba ijtihadi ne yayi amma kuma ijtihadin nan ya saba mumi ya saba wa abinda shine ake so akai gare shi to amma da yake Allah yana ganin kiman manzon shi marmakon ka ce mai ce mai wato kayi kuskure kaza kaza sai ce a'a kwanta su hankalinka ba wata matsala afa Allahu anka Allah ya riga ya yafe ma kenan kaga duk abin da zai biyo baya yanzu da ni mai sauki ne ko haka bari a ce kun da hankali ka ga mutum yayi da sai a ce a'a yanzu ne ba za a daure ka ba kaga sai ka je yanzu ne da dama dama duk abin da zai biyo sauki ka san gidanka zaka kwana afallahu anka Allah ya maka ya yafe maka lima adinta lahum dan bi kai musu izini fi takhallufi su yi zaman su gida wa halla taraktahum shin me yasa baka bar su ba hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu har masu gaskiya an gane ko hatta nan za ta iya daukan ma'ana guda biyu wasu ce hatta lil ghaya ce kenan me yasa kai musu izini habba ka bari ba har lokacin da ya bayyana gare ka ko ko wadansu ka ce hatta nan ta'liliya ce ba lil ghaya bace wato hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu ay ya tabayyana lakal ladina sadaqu dan ba su gaskiya su bayyana gare ka fil udhri a cikin udhri wa ya wa ta'lam al kadibin ka gane ka gane masu ƙarya fihi a cikin wannan uzuri wannan shi ne abin da shi mai jalali ne ya kawo a karkashin wannan aya amma akwai bayanai karkashin wannan aya wanda suna da yawa nan ba mai abin nan ابن عاشور يتي استأذن فريق من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا عن الغزوة منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت وكانوا تسعة وثلاثين كذا هيا كانوا ثلاثين دتر أما إيا وأن ذا إيتي وصنبار أزنسو أي الله إنسان إيا كسو إلا فتنفل شيني to wannan ayar menene alaka ta da ayoyin sun ka gabata yace to wal jumlatu musta'nafatu wannan jumla afallahu anka domin farkon aya ne amma sai ce jumla saboda da jumla take farawa wal jumlatu wannan jumla musta'nafatun an fara bayani ne isti'nafan ibtida'iyyan don a wato isti'nafan ba da fara magana ibtida'iyyan magana mai zaman kanta li'annahu gharadun alifun domin labari ne anifun sabu anifun sabo farko daga al'amfu na hanci to sai an ka ce anif saboda shi hancin nan da shi ne ake farawa ko ba haka da bane to shi ne anifu to sai Allah subhanahu wataala yayi bayani kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ayat tana da alaka da waɗanda suka kifita malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqantum ila al-ard sannan an ka ce law kana wato aradan qariban wa safaran qasidan an yi umurni a fita sai waɗansu suka ƙi fita to sai Allah faɗi cewa da sun san za a samu daɗi da za su fita to amma sai Allah ce afa Allahu an kalima abin talahu hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu domin waɗannan mutanen da basu fita ba ka sani cewa da sun san cewa harka ce mai daɗi mai sauki da sun fita ina fata an fahimce ni to wannan shine munasaba tsakanin wannan aya da wannan aya kamar yadda Sheikh Ibn Ashur ya kawo afa Allahu anka Allah ya yi maka wato afuwa lima adinta lahum me yasa ka yi musu izini malamai suka ce a lima adinta lahum me yasa ka yi musu uzini fil qu'udi na su zamana a gida me yasa ka yi musu izini fit takhallufi su yi zaman su waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da an ka ce afallahu anka Allah subhanahu wata'ala ya yafi maka lima abinta lahu me yasa kai musu idini fil fil khuruj ma'aka su fita tare da kai an gane ko me yasa kai musu izini su fita tare da kai domin ba a bukatar fitar su ko ba ka nan bane eh wa fi khurujihim bila uddatin wa niyyatin sadiqa fasadu in suka fita babu niyya mai kyau sai su je su yi cikon ajo in wata wuya ta zo su wace to da ka zamna da mutum ɗari in wuya ta zo su watse ba ƙara mutum guda bai na tare da kai in ma mutuwa za a iya mutu tare ko ba ka nan bane mugu abu mai arhab banza qul la yastawi al khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratu al khabith in ji Allah ha bila uddatin wa niyyatin sadiqa kenan ba su da niyya mai kyau ba su da kuma tattale mai kyau ko kuma waɗansu malamai suka ce lima adinta lahum fil qu'udi me yasa kai musu umarni da su zamana gida lamma atallu bi a'zarin lokacin da sun ka kawo uzuri to kuma wannan yafi karfi domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu umarni ne don mi don su zauna gida ba yayi musu umarni ne don su fita ba an gane ko wanga yafi fitowa a fili sai ya zama to ko da waɗansu na ganin cewa akwai munafikan da me yasa ya ba su izini ce su fita kuma ya san su munafikai ne ba za su yi yakin ba ina fata mun fahimci sai zaman toto in ya san waɗansu munafikan su dama ba su da niyyar yakin ya ba su umarnin su fita tare da shi ko ba haka nan bane to akwai matsala tunda in sun jima ba yakin za su yi ba kuma waɗanda ya yi ma izini ya san cewa ko ya yi musu izini dan dama sun ce malamai sun faɗa sun ka ce waɗansu daga cikin munafikai suke cewa sun tafi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka nemi cewa ya yi musu wato izini ina fatan sun an fahimce ni sun ka ce qatada yace da amr bin maimun sintani fa alahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'mar bihima akwai abu bi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma Allah bai shi umarni ba na farko wato suka ce cewa yayi ma munafiqai idnuhu li ta'ifatin min almunafiqina fi at-takhalluf anhum wa lam yakul lahu an yabdi shay'an illa bi wahyi nan yayi ijtihadi kenan dan mas'ala ce ta ijtihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhdhuhu min al-asra al-fidya ya karbi fidya daga mi daga mutanen mi daga mutanen wato abin nan mutanen da an kai yakin badar to su munafiqan nan me yasa ya musu umarni da su zauna hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku domin sun ce za mu je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce mai muna da uzuri kai muna uzuri in yace na muku uzuri su ce to mun jiya in yace a'a ban yi muku uzuri ba su ce wallahi babu inda za mu babu abin da za a yi da mu ka san mugu haka shi wani in ka ji ya zo ya gaya maka magana ba shawara ya baka ba eh in ka ga mutun ya fusata ka ji ya ce ba wani ina son ka min izini kaza ce ina ma izini saboda ya shirya ne kaban mace ce in ta shirya wallahi in kana da mata in ka gane ta hau ta ce ina so in ta gidan mutuna ce ai ta tahi Allah ya dawo da ki lahiya don in ka ce ba ta zuwa yaki za a yi kuma shedan yana fusata wallahi sai ka saki ta shi yasa kada in ka ga wani ya hau kai kai kasa in ba haka nan ba wallahi yanzu ana tashi على رب كرتو آية ردك ومقاري ومصاب لا لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته